بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi ma wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafin mai albarka mai suna alqasidatul muhammasa li muhammad al bin masi rahimahullah wanda yau shi ma 28 ga watan jibadar ula shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam za mu tashi shafi na goma daidai baiti na farko أتى لمحاك الشرك أصلا وحسمه وجاء جنود الله نصرا برسمه ولما على فوق السماء بجسمه فلا ملك إلا توسل باسمه ومن قبل ما قد كان يأتلف القمطى نبي كريم محسن متفضل ومن كل خلق الله في القدر أفضل أتى آخرا بعثا وفي الخلق أول وقام مقاما لم يقم فيه مرسل وداس بنعليه المشرفة البسطى وداس بنعليه المشرفة البسطى هو الكامل الإحسان والحسن والحلا هو طاهر الأصلاب والأصل في ثلاث نبي سرى فوق السماوات في الملا وعاد وذيل العذ يمتط في العلا وما زال ذيل العذ أطهر ممتطا yace a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo limi haƙi shirki domin ya ruguza shirka aslan daga asalinta wa hasmihi da kuma karya ainihin ita shirka ɗin wannan shi ne dalilin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kame a aiko shi mutane suna tabautar itatuwa da duwar wasu da rana da taurari da aljanu da mala'iku domin zuwa allah sallallahu alaihi wasallama ya zo don ya ainihin rusa shirka asalar daga asalinta wa hasmihi ya kuma kace shirka ɗin waje a jirudullahi sojojin Allah sun zo nasaran don kawo taimako bi rasmihi tare da alamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya faru a yakin badar Allah ya turo mala'iku wanda da su aka yi jihadi da takubbansu walan ma'ala lokacin da manzon Allah ya ɗaukaka fauƙar sama'i saman bakwai bi jismihi tare da jikinsa to fala malakun babu wani mala'ika illa tawassala face yayi addu'a bismihi tare da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda bai zo sama ta ɗai mala'iku suka yi tawassuli suka yi addu'a tare da sunansa mala'ikun sama ta biyu haka har sama ta bakwai saboda darajarsa wa min qablu tun gabanin ayi wannan tafiya tare da shi zuwa sama annabi sallallahu alaihi sallama ma kad kana dama hakika ya kasance ya atalifu ya saba da alƙunta bauta ga Allah madaukin sarki dama tun kame ayi mai iraji manzo Allah yakan je kogon hira gafu hira yana bauta tun kamin a yi mi'raji to shi ne yake magana alƙumfa shi ne al'ibada ita mai wannan wata loga ce wadda kila ba ku saba da ita ba kila ibada ɗai ka sani ko nabiyun wani irin annabi ne karimin mai karamci muhsinin kuma mai ihsani kyautatawa mutafaddilin kuma mai ba da falala kai wa min kulli khalqin lahi daga kowace irin halitta Allah afdalu manzon Allah ya fi girma fil kadari wajen daraja ba wata halitta da zaka kwatanta da manzon Allah wannan gaskiya ne a ta manzon Allah ya zo akiran ƙarshen zamani ba'san wajen aikun annabawa da manzanni amma wa awwalu shine na farko fil khalqi wajen halitta wajen wato yana nufin wajen daraja shi ma wanda yana kokari ya tabbatar da cewa annabi shine eh farkon halitta to shi ma wannan dai kuskure ne kamar yadda muka yi bayani a can amma in yana nufin wajen daraja babu shakka annabi shine awwal wajen matsayi da kima wa qama maqaman manzon Allah ya tsayi wata matsaya malam ya kun fihi mursalun wanda ba a taba samun wani manzo abin aikowa ya tsayi a wannan matsayar ba shine lokacin da ya aiko sallo ya aka aiko shi da salloli biyar sadda ya amso su to ya zauna a fadar ubangiji wanda ba wata halitta ko wani manzo da ya taba zama wurin shi har da mala'ika jibrilu bai taba isa wurin nan ba iyakarsa sidratul muntaha to shi sai da ya wuce ta wadasa annabi ya taki albusta shimfiɗu na fadar ubangiji bina alaihi musharrafa tare da takalminsa masu daraja da ya zo ba har ya cire takalmi an ka ce mai a ya shigo da takalminsa saboda shi ma babba ne takalmin ma gaga sun samu matsayi akwai wasu jahilai da za ka ga hanyar suna tura hotunan wasu takalmi suna cewa wai su ne wannan duk kuskure huwal kamilu annabi shine cikakke mai cikakken al'ihsani kyautatawa wal husni shine mai cikakken kyau wal hula da kawa annabi ya kowa iya kawa da ado ko rawani manzo Allah ya ce sai abin ya birge ka in ya sa riga haka huwa tahirul aslabi annabi shi mai tsalkin tsatson iyaye ne mana tun daga kaka annabi na talatin da malaman tarihi ke kawowa ba a taɓa samun wanda ya fito ta hanyar zina ba babu kuma shi ɗaya haka dukkanin mana wani kila da za a tallaba kaka ne na biyar eh ka samu matsala ko eh kai in ka yi za a kafi to hanya mai kyau na'am baban gama haka na'am ga gangama to ba lalle bane ya an gangara can za ka sha mamaki inda akwai wannan ilimin ba a manta ba to amma shi annabi tun daga kakani na farko har zuwa da talatin kowa ta hanyar aure ya zo ba wanda aka haifa ta hanyar zina har zuwa kansa kaga ƙwahirul aslabi kenan wannan wata ni'ima ce ta ubangiji ba kowa a haka ba shi sa ga wannan tarihin ba a son shi dai ka san babanka ka san kakanka koda na biyu ne to tsaya nan karka je kana bincike la tas'alu an ashiya itub da lakum taso in ka zo ba tarihi to to ka gani a san wani wani wani ɗalibi ko wani malami ya yi haka nan a zamfara ya zo shi dai yana dai sun da ya san nasabarsa tambayi tarihin baban ya rubuce ya tambayi tarihin baban kakansa tambayi kai da ko ya kai da kaka na hudu ne ko na biyar to tarihin ba kyau tarihin ba kyau ka gagari duk abin da an ka faɗa mai na mutumin sharri ne ba abu kwaya ɗaya mai kyau to kaga me amfanin tarihi kawai da ake so dai mutum dai ya san babansa ya san kakansa shi kenan ko nan ka tsaya ya yi to shi ne huwa tahirul aslabi shi mai tsalkin tsatsannin iyaye ne wal asali da kuma asali fi sala a cikin mahaifa haka ma bangaren mata shi ma ɓangaren mata kakanninsa mata tun daga kaka ta farko har zuwa ta talatin da wani abu ba taɓa samu da ta fito ta hanyar zina ba haka ba ɓangaren maza sala ana nufin rahim ma'aifa nabiyun shi annabi ne sara ya yi tafiya fauƙar samawa ta saman sammai filmala a cikin jama'a ta mala'iku asalinsa almala'u ne sai aka shafe hamza saboda waka wa'ada annabi sallallahu alaihi sallama ya koma an gane ko fil ula wajen daraja ko kuma darajoji wa zailul izzi alhali leza kun san leza to leza ta girma yamtattu yana ta ƙara tsawo ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma zala dama annabi bai wa ma zala bai gushe ba dama zailul izzi wannan leza ta ɗaukaka ta girma a tsahara ita ce ko a tsahara ko a tsahara shi ya fide a tsahara ita ta fi tsalki mumtaɓa kuma dama a miƙe take tun farko da ba lankwasassa ba ce lezar dama tun farko lezar annabi ta girma dama tsawo gare ta to sai gashi daga baya kuma sai ya samu wasu darajoji na annabta kuma sai ta ƙara tsawo bihi a dalilin annabi ne sallallahu alaihi sallama kad sakana haƙiƙa ya zauna addini addini fi kalbin muhibbina a cikin zuciyar masoyansa su ne muminai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi sallama wala zamahum kuma imani ya lizimci zama tare da su fidda hari a tsawon zamani sirra a ɓoye wa fi alani da kuma bayyane bihi a dalilin annabi ne kadi a rafna haƙiƙa muka san alfar da farilla abinda a wajibi kanmu wannafla kuma muka san abinda yake nafila wasu nan da kuma abinda a ɓangaren sunnoni bi shari'atihi a dalilin shari'ar annabi ne a samha'i mai sauƙi halla ya sauka ƙuluba ga zukatan manwa'aha wanda ya kiyaye wannan shari'a ɗin wa kana shirku shirka shi kuma kafirci ya kasance a sauƙuha ko shi ne mafi ƙarfi a cikin zukatan rabtan wajen ɗauri amma duk da haka kuma sai shari'a ta zo cikin zukatar daga baya kuma sai ta zauna ta walwale wannan ɗaurin da tawa wannan zukata ma'ana ko da aka aiko annabi ai mutane ba akan shari'a suke ba shi kansa Allah ce ya waje raka dallan fahada to ka gani to haka su ma waɗanda ya sa masu sai na umar duk sun yi bautar gumaka to ko da annabi ya zo kafirci da shirka ta ɗaure sun ɗaure zukatan amma duk da haka sai imani da shari'a ya zo ya banyi wannan kullum sai ya kori shirka sai ya zauna cikin zukatan nasu shine abin da yake magana muhibbun annabi mai so ne liman ga wanda ya su yake tsalkaka bisadiki safwihi da gaskiya kuma tsalkaka sababu munafunci wa ya ƙabalu annabi yana karɓan man ya jifu wanda zai yi masa wauta ko da wauta kawai annabi annabi zai karɓe ka ba zai ni ba zai kore ka ba wanda yake wasima bi jafuhi wanda mutumin da ya riga ya bayyana wautarsa shine wasima wato ya bayyana hotarsa ga fili irin wawayen nan mu'inu annabi mai taimako ne liman ya shiku ga wanda yake kawo masa kuka bi shiddati da tsananin jashiwihi damuwoyinsa aljashiwa a larabci shine damuwa to duk wanda ya kawo banzan Allah kuka da tsananin damuwarsa ko bakin cikinsa annabi yana tallafa masa in kuɗi ne ya basa in abinci ne ya basa amanun annabi aminci ne liman ga wanda ya ati yake zo masa ila babi afuwihi zuwa ga kofar rangwaminsa ko da yi kawa annabi sai ka zo kana neman ya baka aminci zai baka in ka ce shi ya hima wa kad haƙiƙa shine neman rangwamen annabin shanahu ya aibanta shi ba'asun tsananin yaƙi wa gausun da taimakon liman ahba ga wanda ya kuskure ma addini ko wanda ya yi zunubi ma'ana sanda za ka ga bai da aiki sai taimaka ma kafirai da yakan musulunci amma duk da haka kuma duk abin da ya yi na ƙiyayya da musulmi da musulunci da annabin kansa in ya zo daga baya yana neman rangwamen annabin kuma annabin na sauraron sai masa sabanin sauran mutane wanda kayan mai laifi sai ya ce maka a yi shi sai lahira shi shi da wani sai layara to shi annabi ba haka yake ba to shi ne wa ƙarshe na ku alhali mutumin ya aibanta shi ba'asun tsananin yakinsa wa gausun da taimako liman ahba ga wanda ya yi zunubi a cikin kakarai iza a lokacin da na ƙa'ukutamihi ƙurar rundunarsa alkutamu shine rundunar yaƙi to a lokacin da na ƙura kutamihi a lokacin da ta mutse kutamihi ta rundunoninsa to iza fara inda harbi lokacin da ta motsa a lokacin yaƙi to fazaka a wannan lokaci kam la'amri ina rantsuwa da wanda ya halicci rayuwata waƙatu nasir kiramihi lokaci ne na taimakon jama'a ta shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana kowanne lokaci ne kaga cewa kai laluran nan ba ta yiwa kamar yadda ya faru ga wani da ya tara abuja a yakin badar sai ya ce masa wai me yasa ya ce me yasa kuke yakan annabi halan abin nan ko da yake faɗa gaskiya ne ya ce wallahi inna muhammadan la sadiqun in ji abuja ce tabbas abin da annabi ke faɗa abin da muhammadu ke faɗa gaskiya ne ya ce ba mu taba ganin ya yi karya ba tun kame a aiko shi balle bayan an yi aiko shi ce to me yasa kuke yakan sai ce a to ya za a yi mu banu hashin ne gida gida muke daban daban an zo shayar da mahajjata suke yi kula da aikin ɗakin ka'aba suke yi kula da rijiyar zanzam suke yi kuma yanzu har da annabta kuma su kwace su ce su za su mu ga an bar namu bangare babu komai yace to wannan shi a dalilin da ya sa muke yakansa amma ba don karyarsa ba in ji abu jihal allah ya tsawaka to shi ce ana shirki ko ala shirki akan kafirai ko mushrikai shine a shirka anan yasqihim annabi yana shayar da su bisun misorani da guba takobinsa a tsoron takobi bisadi annabi yana shayar da kafirai da gubar takobinsa ana yana yana yakansu wafil kufuri kuma a dalilin kafirci haka annabi sallallahu alaihi sallama lamma lokacin da an bara yake katsa bi husamihi da takobinsa shi ma al-husam a larabci ana kiran takobi bayan asra to annabi ambara yana katsa bi husamihi da takobinsa quhufal ida to kullumar kan makiya an gani qatta'ar qattar ru'usa manzo Allah yakan yakan kakkatsa kawunan kafirai bihi da wannan takobi kabba matukar katsa wani kafirin a kace kansa wani kafirin kuma a sa takobi a tsare mai tukulluman kansa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da kafirai sai mu tsaya na ina ganin lokaci ya tafi mun dawo sai mu sai mu sake ɗorawa inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya samu sa albarka kuskure kuma Allah shi ya fi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah